الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan safiya ta lahadi goma ga watan jumada al'ula a shekara ta 1436 na hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam da kuma shine ɗaya ga watan uku a shekara ta 2015 na lissafin miladiya za mu tashi a albu'uf wasaraya ba da rujui min gazwatil fati haka ne? tsayi bayan dawowa daga fathu makka manzo sallallahu alaihi wasallam kafin wasu abubuwa ɗin ya aikata waga daban-daban kuma zuwa wasu ɓangarori na aljaziratul arabiya wanda har yanzu ba su sallama kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala sun musulunta ba da kuma waɗanda dai aka samu 'yan wasu matsaloli tare da su shi ne nan zai gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan mutane sannan kuma ya magana akan waɗanda aka tura domin karɓar zakka kamar da damu ji yace wa ba'da ruju'i min hadha as-safar at-tawil an-najih bayan komowa daga wannan tafiya mai tsawo kuma da aka ci nasara a cikin ta aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma a madina yastaqbilu al-wufud wannan shekara dama ana ce mata amal wufud yana karbar wato tawaga tawaga shine al-wufud jam'in al-wafd ko a ce al-wafd shi ma jam'in wafid ne guda guda ɗaya wafid amma dai a suna wannan abin nan idan aka ce wannan wafdin ya zo to wani wafdin kuma an ka hada su gaba ɗaya na kiran su al-wufud tawaga tawaga daban-daban daga wurare daban-daban domin abin da ya faru shine bayan kowa ya ga irin karfin da musulmi kuma suka yi bayan maka ta dawo hannunsu bayan kuma yakin hunain da aka yi aka kare mutanen ta'if su ma sun sallama to shikenan sai aka gaba daya aljaziratul arabiya kuma ta koma hannun manzo Allah sallallahu domin dama abin da ake ce ma hijaz ai shine makka da madina da ta'if idan mutum ya samu wannan to ko akwai wasu yan ƙananan kabilu ba a lura da su to sai suka fara aiko tawaga tawaga kawai a zo a sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunta a miƙa wuya gare shi a tafi tare da shi to shine wannan ake ce ma'amal wufud wa yab'afu al ummat kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tura ma'aikata nan ma'aikata ana nufin wakilansa da za su wato kula da wasu bangarori a madadinsa kamar a ce an tura wani shine dagacin wuri kaza ko mai unguwar wuri kaza kuma babban wuri ne a ce ko wanda ma zai zama gwamnan kaza irin wannan su ake ce ma al'ummal jam'in amil ba kawai ma'aikata za su yi maka leburanci ba su in aka ce ummal abin da ake nufi ke shi yasa har larabce irin waɗannan wurare din ake cewa gari kaza min a amali kaza ma'ana wannan garin yana daga cikin yankoki ko lardoji da suke karkashin ƙasa kaza to ya riga aikata ya riga aika su wa basid du'at da kuma aikata ko aika masu da'awa domin irin waɗannan wurare in suka sallama kansu suka zama musulmi mun san daga cikin wajibin al'ummar musulmi kuma shine a tura musu waɗanda za su karantar da su addini larabawa ne dama na ƙauye ya aka kare da halin ballantana a zauna da jahilci da haka dole ne a tura musu waɗanda za su yi musu da'awa su kira su zuwa ga addinin musulunci wa yakbitu man baqiya fihi al-istikbaru sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta waɗanda har yanzu dai girman kai ya rage tare da su mana waɗanda suna da sauran girman kai min ad-dukhuli fi dinillah daga shiga addinin Allah to su kuma a yi musu abin da za a yi musu na kaskantarwa shine kafti in ce kabata shine a kaskanta abu a mai da shi abin da ba mai wata dagawa da istila'i ba wal istislamu lil amri al waɗanda kuma suka ƙi su shiga addinin musulunci kuma su mi wuya zuwa ga lamarin nan fa da ya riga tabbatar da kansa shine a musulunci alladhi shahadathu al arab wanda larabawa duk suka shaida aukuwarsa suka tabbatar da ƙarfinsa kuma suka tabbatar da cewa ba fa wasa ba ne shine musulunci wa haka suratan musagharatan min dalika yanzu zan baka wato wata sura karama na wannan abubuwa da suka auku waɗanda aka aika musamman sai fara da al-musaddiqun al-musaddiqun nan ba yana nufin masu gaskatawa ba yana nufin waɗanda aka tura domin karɓar zakka maganar zakka ne mana alladhi alladhina بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجباية الزكوات والصدقات shi ma'anan almusaddiqun to ga su waɗannan mutane da zamu ji su ne waɗanda aka tura ce qad arafna mimma taqaddama daga cikin abin da ya gabata a baya mun san anna ruju'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa komowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila almadinati zuwa madina kana fi awakhiri ayyami sanati thaminati ya kasance ne a ƙarshen kwanakin shekara ta takwas mana watan ƙarshe na shekara ta takwas kuma kwanakinsa na ƙarshe fama huwa illa an istahalla hilalul muharram watan muharram bai daɗe da shigowa ba an ce istahalla shahar shine wata ya shigo sabo shi sa ake ce sabon wata hilal istahallal hilalu wata ƙarami ya fito ya bayyana to wata watan muharram sanata tis'in a shekara ta tara yana leƙowa ya shigo kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam almusaddiqin ila alqaba'il masu wato karɓar sadaka ko zakka daga kabilu kun ga muhimmancin harkar zakka tare da addinin musulunci tare da cewa mutane ba su daɗe da musulunta ba amma daga musuluntar tasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu masu karɓar zakka a cikin su domin yanzu sun riga sun gama musulmi wannan shine kuma dama sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adh ibn jabal a cikin waɗannan zamu ga sunansa lokacin da ya tura shi zuwa yaman ai ya fito da sakon kuru-kuru ya gaya masa ko innaka taqdimu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah فإنهم وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدق الصدقة هو صدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم bayan bayan shahadatu Allah ilaha illallah sai sallah sai kuma zakka shi yasa malamai suka ambaci cewa zakka muhimmancin ta yafi hatta watan Ramadan yafi azumin watan Ramadan duk mutumin da ba zai shi yasa al'umma takan zauna lafiya tana bada zakka takan shiga bala'o'i da gobara da tashin hankali in ana hana zakka shi yasa yake da muhimmanci mutum a masu shugabanci su kula da wannan janibin kuma ya zama ana sa ido ana karba ko ba komai don a tabbatar da wanda yake da wani abu na sakaci a ciki ai kun ga ga sunayen waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura domin wannan aiki din sai ce wa hadhihi hiya qa'imatuhum wannan shine list din su qa'ima shine list sunaye da za a rubuta a liƙa ko kamar da ake yi a makaranta ko a wurin aiki na farko to amma abin da ya kamata a ce malamin ya ambata mana shine waɗannan ba lokaci guda aka tura su ba kar mutum ya tsammani ya tsammaci cewa lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wani zo ka tafi a wasu sai a ƙarshen ma shekara ta tara wasu kuma a farkon ma shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuttura su amma dai wannan shine wurin da kowa aka tura shi to na farko yace uyayna ibn hisn uyayna ibn hisn ila bani tamim zuwa kabilar banu tamim na biyu yazid ibn al-husayn ila aslam wa ghifar kowanne dai gashi nan da sunansa sai abbad ibn bishr al-ashhali shi kuma zuwa sulaim wa muzaina sai rafi ibn makith ne ko na ila juhaina sai kuma amr ibn al-as ila bani fazara sai ad-dhahak ibn sufyan ila bani kilab بشير بن سفيان إلى بني كعب ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان مثلا ابن اللتبية شيني مي قصة نكو ko kuma ta wanda wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura shi wannan karbar zakar da ya je ya karba sai ya zo da zakar kuma da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan me sai ya ce wannan taku ce zakka wannan kuma bani aka yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa mutum bai zauna gidan uwarsa da ubansa ba ya ga ko wannan abin zai zo masa ma'ana kenan ba daidai bane mutum ya je karɓar zakka kuma a cikin zakka a bashi wani abu a ce nasa yawwa idan ba an riga dama an ware an ce al'amili na alaiha wannan kuma daban hukuncinsa amma irin hadiyya ta irin yadda ake cewa alheri da meye din nan da bahaushe yake cewa ihsani to duk dai sunaye ne dama da za a sa mai kyau kuma ga abubuwan da ba su da kyau domin kullum dan adam duk lokacin da ya fahimci sai ka dora masa wata tara akan wani abu to kuma wannan na taimakawa wajen lalata abin da dakushe shi to da a dakushe harkar da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta a yi gwanda ya zama cewa kai an dora maka kai hakuri da irin waɗannan abubuwa da za su ja matsala akan aiki a sannan ce al-muhajir ibn abi umayya da al-muhajir ibn abi umayya shi kuma aka tura shi ila sana'a garin sana'a wa kharaja alaihi al-aswad al-ansi wa huwa biha a lokacin ne yana can yana aiki a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har al-aswad al-ansi mai da'awar annabsi din nan ya fito yayi khuruji gare shi ma'anar khuruji yayi masa tawaye yayi da'awar cewa shi ma annabi ne dan me zaka zo kasa ta kaza da kaza da kaza sai ziyad ibn labid ila hadramaut zuwa hadramaut sana'a da hadramaut duka suna cikin yaman adi ibn hatim shi kuma ila tayyib wa bani asad to kun ga adi ibn hatim a wannan lissafin namu ma gaba ɗaya bai musulunta ba za mu zo mu je yadda ya musulunta a baya kun ga shi yasa na ga muku wannan list ne kawai na yadda abin ya faru a ƙarshen lamari an tara su wuri guda saboda dai ya nuna maka ga yadda sunayen suka kasance sannan na sha biyu malik ibn nuwaira ila bani hanbala malik ibn nuwaira shine wanda suka samu matsala da khalid din nan za mu zo mu je shi ma irin abin da ya faru shi kuma wannan kun ga ai har sai da ta kai matsalarsa har bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tura shi karɓar zakar da ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ya ki kawowa kuma ya ce wa mutane kowa ya rike kayansa tunda dai wannan mutumin ya mutu ai maganar ma ta kare shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina abubakar ya hau khalifanci shine aka turo Khalid ibn al-Walid domin ya yaki waɗanda suka hana zakka din nan za ku ji wannan kisa za mu zo kanta shine har yan shi'a suke tuhumar Khalid cewa ya kashe musulmi bayan musulmin kuma ga irinsu shine mai irin wannan aiki ne yau su kullum dama shi'a da'ima in dai nan ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma can ga ko kafirci ko yahudu ko nasara za ga sun fi sha'awar waɗancan suna shiri da zaman lafiya da su kuma duk abin da aka ce musulmi mabiya qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wani abu to inda za a samu yadda za a soke shi za a soke shi jihadi fa na abubakar sayyidina abubakar kun ga shine ya yaki waɗanda suka yi ridda ridda ta bangare biyu riddar fita daga addini gaba ɗaya da yadda da wani annabi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar mutanen abin nan banu hanifa su suka bi annabin su ko wanda ya karyar cewa shi annabi ne a cikin su shine musailima musailima tilkazzab kaga wannan menene kafirci wasu kuma suka ki da zakka suka ce su ta tsaya anan to hukuncin wanda ya ki da zakka ko dama shine a yaƙe shi domin zakkan nan fa muhimmancin ta wallahi ba na wasa bane annabin Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya umarni ya umarni da shi dama ai shine wajibi a yaƙi mutane idan ba su ba da wannan abu ba kuma shine abin da sayyidina Abubakar ya yi domin me sun rabe tsakanin zakka da kuma sallah gashi ko Allah madauki ya haɗe ta a cikin alkur'ani to wannan shine dalilin da yasa ai lokacin da sayyidina Abubakar tashi zai yake su Umar yake cewa ya zaka yaki waɗanda sun ce la ilaha illallah sai shi to kai baka ga a cikin sharuɗan la ilaha illallah ai akwai bi haqqi hade kawo masa wannan ubirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ko wanda bayan ta yake cewa in sun faɗe ta asamu minni dima'ahum wa amwalahum to sai yake ce mata ai sai ce ka karanta karshen ma ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bi haqqiha to wannan yana cikin haƙƙin nan a lokacin har sayyidina umar yake cewa kai lalle na fahimci abubakar ya fi ni fahimtar abubuwa yace ban gano wannan illa bi haƙi haɗin ba sai da ya gaya min ashe kenan za a iya yakar mutum kuma ko a fiqhunce a harkar fiqhu a lissafi ko in ce a bayanin malamai idan mutum ya ki bada zakka hukuncinsa shine a yaƙe ta a yaƙe shi a karɓo ta an watan da ƙarfi kuma sannan a raba dukiyarsa gida biyu a kwashe rabi a bar masa rabi duk dukiyar wannan shine sakamakon wanda ya ki ba da ita da gangan to haka idan wannan abu ne dan me ba za a je a yaƙi waɗanda za su yi wannan to amma ko ga musailima kafiri ne kat'an bai ma musulunta ba ko in ce yayi da awar musulunta kuma yazo ya ridda yace shi ma ai musulmi ne ai annabi ne wanda yace annabi ne mai hukuncin sa ai kafiri ne to amma littafan shi'a suna cewa wai bai tabbata ma cewa yayi da awar abin nan ba amma abubakar je ya yaƙe shi su kuma ga duba ku ga waɗanda suka tabbata sun yaƙi ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefensa sun musulunta su kuma su ne abin tuhumar wani abu abin da suka yi ana tuhuma gashi fa bai tabbatan sun kafirta ba amma an kafirta su shi kuma wancan ya tabbata ya kafirta amma ana kokwantar kafircinsa Allah sauke wannan abin ba karamin sharri bane ga al'umma to mu je na sha uku الزبرقان ابن بدر الزبرقان ابن بدر shi kuma an tura shi ila bani sa'ad ma'ana ila qismin minhum wani yanki na banu sa'ad din ba duka ba الزبرقان ana kiransa wannan suna asalinsa sunansa al-husayn da sad ba sinun ba al-husayn ibn badr ana masa lakabi ne da az-zibrqan saboda kyansa mutum ne kyakkyawa asalin azzibrqan shine wata saboda lokacin da ya cika yana da kyau mutane suna sha'awar su ga wata ana ce masa azzibrqan to mutum kyakkyawa ana kiransa azzibrqan to shine ake masa wannan lakabi amma asalin sa al-husayn ibn badr sai na sha hudu qais ibn asim shi ma aka tura shi ila bani sa'adin shi ma ila qismin akhar minhum zuwa ga wani yanki na su a banu sa'ad na sha biyar al'ala ibn al-hadrami shi kuma ilal bahrain sai kuma ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka tura shi ila najran li jam'i sadaqati wal jizyati kilayhima shi kuma dan ya karbo sadaka da jizya me yasa aka hada masa da jizya saboda a najran akwai kiristoci mun gane garin najran kun taba jin najran ana ji ko akwai ba ku ji ana cewa kiristocin najran a wannan gari na najran a nan ne abin nan ya faru na kissar gulam da ku karanta a cikin riyadu salihin yaro da ke zuwa gurin boka ya je gurin malami ko har yau da kissar da ta faru har aka yi kissar ashabul ukhdud da aka tona rami aka kona waɗanda suka yi imani sarkin ya zo zai kashe shi ce ba za ka kashe shi ba sai ka ce bismi rabbil gulam kun san kissar dai to a garin najran akai wannan garin yana nan har yanzu a ƙasar saudi arabia can a ɓangaren kusa da yaman a janub a ɓangaren kudancin saudi arabia da wannan sunan kuma har yanzu haka ake kiransa ta da cewa a garin har yanzu kuma da 'yan ismailiya a ciki 'yan aƙida shi'a ismailiya suna nan har yanzu da aƙidunsu da ɓangaren su ne wannan wuri ɗin to a wannan gari nan ne aka tura ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an domin karɓar zakka da kuma karɓar jizya daga wurin kirista kirista ba su musulunta ba mai suke barwa jizya tunda an ci ƙarfin ariyar da suke to bayan wannan sai ce wa laisa haula il ummal kulluhum bu'ifu fil muharram mun gani gashi yace waɗannan ma'aikata ba dukkanin su aka tura su a watan muharram ba bal ta'akhkhara ba'fu iddatin minhum ila i'tinaqil islam min tilka al qaba'il wato aika wasu daga cikinsu ya jinkirta har sai lokacin da waɗannan ƙabilu suka musulunta allaci bu'ifu ilaiha waɗanda aka tura su zuwa gare su har su kansu ma akwai waɗanda ba su musulunta ba sai daga baya kamar da zamu ji zai ce na'am kanat bidayata ba'thil ummal bi hadha al-ihtimam al-baligh a haƙiƙa wannan na'am lafazi ne da akan yi amfani da shi idan kayi magana kayi magana sai ka tuno cewa la'alla wani zai ce kaza sai ka kawo amsa tun kafin a tambaye ka shine sai ka ce na'am kamar ka ce eh na san wani zai ce kaza to abin da yake nufi da kaza shine kaza shi ne shi yasa ya faɗi wannan na'am din sai shi na'am كانت بداية بعث الأمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم يتي farkon aika waɗannan ma'aikata ko wakilai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama da wannan muhimmanci wanda ya kai matuƙa a watan Muharram a shekara ta tara wa hada yadullu ala mada najahi da'wati al-islamiyya wannan yana nuna maka matukar wato najahi ko cin nasara da da'awar musulunci ta kai da sulhul hudaybiyya bayan sulhun hudaybiyya وأما بعد فتح مكة أما باين فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا to mutane sun shiga addinin musulunci dangi dangi a wato abin nan kungiya kungiya jama'a jama'a to nan kuma zai lissafa mana as-saraya din wato tawagar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kuma domin yaki wancan tawaga ta karbar zakka ba ta yaki ba wannan kuma tawaga domin yaki da kwantar da tarzoma da kuma don kwafar da da kaskanta waɗanda suka yi girman kai daga musulunci suka ki musulunci har zuwa wannan lokaci domin ba me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan domin ya tabbatar da babu wata ƙayar baya da za a tayar masa bayan an samu nutsuwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da cewa shi fa ba dawwama zai yi a duniyan nan ba kuma yanzu a shekara ta takwas ake ƙarshenta ta tara kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa alkawarin lalle za a ɗauke shi tunda ko za a ɗauke shi ya kamata ya zama bai bar wani mummunan aiki da za a zo a sha wahala a kansa ba za ka duk wata ƙabila ana ga ƙarama ce amma za ta iya haifar da tashin hankali to sai a tura a je a kwantar da tashin hankali a cikinta kuma lalle su zama ƙarƙashin addinin musulunci ba wai saboda a tilasta wa mutum karɓar musuluncin ba amma dai miƙa wuya ga dokar musulunci ta zama ita ce kasanka ita ce samanka kai kana karkashinta wannan tilas ne saboda gudun abin da zai iya faruwa musamman kuma shi ya san irin halin mutanen da suke zaune a wancan lokaci kabilun larabawa nan da irin yadda suke hada kai da wasu kabilun su da hankali musamman lokacin da yahudawa kuma suke nan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama korarsu ai dai mun san me ya faru a baya yawa kun ga ai yanzu ga najran an bar su da kiristancin su tare da cewa lalle su zama karkashin musulunci to zama ƙarƙashin musulunci a yi maganin abubuwa politically daban tilastawa mutum kuma ya karɓi musulunci shi kuma daban la ikraha fid din wannan dama yana amma maganar kada a samu wani wanda zai kawo tashin hankali a murƙushe shi ya gama a tabbatar da ƙasa gu ɗaya take wannan kuma wani wajibi ne wanda lalle a same shi a bangaren siyasance saboda al'amura su fi tafiya musamman in an san akwai wanda zai iya tada irin wannan hankali ne mun fahimci wannan shi yasa masu rubuce-rubuce daga cikin ko turawa ko orientalist ko kuma ɗaliban su da suka karatu a gunsu ko 'yan boko da makamancin waɗanda ba su fahimci addini ba sukan ce ai gashi nan an je an tilasta wasu ƙasashe an tilasta musu an tilasta musu su shiga musulunci ba maganar wannan bane akwai maganar lalle su shiga ƙarƙashin shugaban abin nan musulunci amma abin a ƙarƙashin shugabancin musulunci babban abin da ake fara da ya gaya musu shine su musulunta din kamar yadda a sahih muslim al'imam muslim ya ruwaito hadisin da manzo Allah ya tura ka'idin yakin nan da yake ce masa in ka je me zaka fara kiran su kira zuwa ga musulunci in sun ki to su ba da jizya me ma'anar su ba da jizya su ba da jizya su zauna lafiya karkashin hukuncin musulunci domin duk mutum kun sani na irin rayuwar da ake da duk mutumin da zai hatta tafiya idan zaka yi kana wani bangare a cikin aljaziratul arabiya to fa ba za ka iya zuwa wata kabilar ba sai ka samu wakili a wannan kabilar ya baka aminci misali yanzu kana nan garin za ka je kafin gada a hanya sai ka samu mutanen biginan sun gamsu da kai ka samu wani mutum cewa to wani zai zo zai wuce abokina ne a kyale shi kar a taɓa shi duk inda za ka je fa in baka samu wannan ba sai a iya kashe ka a nan kan hanya to kaga idan da irin wannan yanayi aiko bai kamata a bar jama'a haka ba dole kowanne a tabbatar da cewa an dawo da su karkashin shugabancin musulunci kuma ya zama cewa amincin da ake samu karkashin shugabancin musulunci ya samu kowa da kowa yawa to sannan kuma abin da ya shafi shi imanin da kansa ana barin mutum da zuciyarsa ne domin shi kansa ya samu ladan abu idan ba haka ban aka tilasta masa zai zama munafiki mun fahimci wannan zama munafiki ko kun ga bai mutum amfani ba da haka ba a tilasta wa mutum bangaren musulunci sai dai a tilasta masa shiga karkashin shugabanci wannan kuma daban sannan a hankali ana nuna masa halayen musulunci sai kuma ya karbi musulunci da kansa sai masa amfani yanzu as-saraya mutanen da ko tawaga tawaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura domin waɗannan kwantar da abubuwan tarzoma da tashin hankali ko yaki yace wa kama ba asa bu'itha al-musaddiquna ila al-qaba'il kamar da aka aika masu karɓar wato sadaka kun san sunan sadaka shine zakka ana ce mata sadaka a wurare da yawa a qur'ani ma abin da aka faɗa kenan innamas sadaqatu lil fuqara'i والمساكين والعاملين عليها زواج أشي سنكم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم آه إن صلاتك سكن له سيجي وكما بعث المصدقون إلى القبائل مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا بقاتا تات أننت شيني مست الحاجة bukata ta tsananta ila ba'athi iddatin min as-saraya cewa aika wani adadi na tawaga ma'a siyadatil amni wato tare da yaduwar da jagorancin amni zaman lafiya ala ammati manatiqil jazirati akan mafi yawan bangarorin jaziratul arab don a tabbatar da ko ina an zauna lafiya wa haka lauhatan ko lauhata tilka saraya ga wannan allo da zai nuna maka ko kuma tsari da jeri na waɗannan a saraya da aka aika mun ce lauha dai mun san allo to amma na nufin kamar bayani gashi zan baka bayani daki-daki na sunayen waɗanda aka tura da kuma inda aka tura su da me ya faru na farko ya ce awalan sariyatu uyayna ibn hisni alfazari wannan ita ce wadda aka tura fil muharram kun ga bayan cewa yana cikin masu karɓar sadaka to kuma amma kafin wannan an tura shi tukun aka samu musuluncin aka tabbatar da zaman lafiya to daga baya ne kuma aka tura shi maganar zakka din ai kun ga sunansa shine na farko can ko to nan ma shine farko amma sai da aka yi wannan da zamu karanta yanzu sannan aka yi wancan to shine ke cewa fil muharram watan muharram din ila bani tamimi an tura shi wato zuwa ga bani tamim bayan ya je wannan kuma sannan ya koma kamar maganar zakka kamar da na ambata fi 50 farisan a cikin mutum a 50 mahaya doki yace lam yakun fihim muhajiriyun wala ansariyu duk cikin su babu mutum ɗaya daga cikin muhajiruna ko al-ansar wanda suka karkashin shugabancin nasa wa sababuha sababin wannan tawaga anna bani tamim shine su banu tamim kanu qad aghraw al-qaba'il sun rudi wasu daga cikin kabilu da suke kewayen su shine aghraw sun rude su sun rikita musu tunani a cewa su zo su haɗu ko kasu yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man'uhum an ada'il jizyati suka hana su ba da jizya suka ce ba wani ba wani karku karba addinin kuma ba wata jizya da za ku ba to kaga wannan ai sun jawo matsala dole a je a nurkushe abinda suke kokarin yi wa kharaja uyayna ibn hisn yasiru al-layla wa yakmunu an-nahara ya fita tare da wannan ko cikin wannan mutum hamsin nasa yana tafiya cikin dare da rana kuma yana buya shi ne mana ya kumunu annahara lokacin wuni sai a samu gindin bishiyoyi a buya a saurara domin kar a hango su da rana mun san sahara ce ba bishiyoyi bane balantana a ce mutum an shiga surkokin daji ana buya ko musamman banu tamimin a ariyan riyad suke nan ne tsakiyar desert sosai a wannan wuraren ba wurare ne masu bishiya da za a iya buya ba don haka sai da daddare su tafiya da rana kuma sai a buya hatta hajama alaihim har sai da ya kai musu hari ya auka musu fi sahara'i sahara fawallal qaumu mudbirina mutanen suka juya baya da gudu suka gudu wa akhadha minhum ahada ashara rajulan aka kamo mutum goma sha ɗaya wa ihda wa ishirina mar'atan da mutum da mata ashirin da ɗaya wato waɗancan maza abin nan kenan ko goma sha ɗaya mata kuma nawa ashirin da ɗaya ga talatin da biyu kenan wa talatin na sabiyan yara ƙanana guda talatin wa saƙahum ilal madinati ya koro su ya taho da su zuwa madina fa anzalu ko fa unzilu fi dari ramla bintil harith aka saukar da su a gidan ramla yar al harith ya zama nan ne masaukin su kafin abin da zai biyo baya za su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu suka yi to shine sai ce wa qadima fihim asharatun min ru'asaihim shine mutum goma daga cikin shugabannin su suka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'u ila babin nabi mana waɗancan kabilar da aka bari a baya manyan su suka zo eh ba waɗannan kamamuwa da daure suke a gida to sai ga manyan su suka gogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi malam ya tafi da zancen ne anan yadda alwaqidi ya kawo cikin almagazi haka kuma cikin sirri ibn hisham wancan lamarin daban wannan daban amma nan ya kawo mana shine wuri guda kamar lokaci guda aka yi da kwanaki ma tsakanin zuwan waɗancan ɗin sannan kuma daga baya waɗancan suka biyo baya su shugabannin don su zo su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga siyakin sai ya ruda ka in kana karantawa kaga wani zai fahimci kamar daga cikin waɗannan ne aka tada wasu wakilai suka je sai gaban Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mutanen da aka kamo su cikin sasari aka sa su a wani wuri aka zaunar da su za su tashi su je wannan wuri sannan sun zo muka ji yadda abin yake sun zo da alfahari hadda zuwa da wani mawaƙinsu da khatibinsu zai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa khatibi shi ma ya magana haka wannan nuna wani abu ne daban daga baya aka yi shi to shine suke cewa wa qadima fihim asharatu min ru'asaihim mutum goma daga cikin shugabannin su suka zo faja'u ila babin nabi sallallahu alaihi wasallam fanadaw suka zo kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kira ya muhammad ukhruj ilaina fito mana to ga yanzu wannan kaga wanda aka kamo su ai ba su wannan ba harshen su bane ko yawwa fa kharaja fa ta'allaqu bihi ya fito suka makalkale masa suna roƙonsa waje alu yukallimuna huka suka rike masa magana suna roƙonsa fa waqafa ma'ahum ya tsaya tare da su thumma mada hatta sallat dhuhr sannan ya kyale su ya tafi har sai da ya sallar azhar thumma jalasa fi sahn al-masjid sannan ya zauna a ƙwariyar masallaci shine sahanil masjidi tsakiyar masallaci kenan a fa abharu raghbatahum fil mufakharati wal mubaha sai suka nuna buƙatar su na ayi wani abun alfahari da jiji da kai da fankama mutum ya bayyana mun san wannan yana cin al'adar larabawa in aka in wata kabila ta je wani gari da ba kabilar su ba to sai kowace kabila ta tada mutum ɗaya daga cikinsu ya yi jawabi a jiwa ya fi iya larabci kuma a tada wani mai waƙe ya ziga kabilarsa ya ce mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza to su ma ɗayan sai su yi hakan to shine a wannan riwayar abin da ya faru kenan suka buƙaci cewa a irin wannan abu a cewa a yi almufakara nuna alfahari walmubaha da irin wannan fankama wa qaddamu khatibahum suka gabatar da wani saurayi a cikin su shine khatibin su khatibi mai yin huduba utarid ibn hajib sunansa kenan fata kallama yayi magana yayi wata muqaddima wannan ibn ishaq ya kawo ta godiya ga Allah da ya sanya mu mu ne muka fi kowa kaza da kaza ya bamu dukiyar da yace mu yi abin da muka ga dama da ita yayi irin waɗannan maganganu dai haka eh yayi maganganu irin wannan to bayan ya gama fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci thabit ibn qais ibn shammas shi kuma yayi magana shi wanda ake ana ce ana masa laqabi da khatibul islam shine mai huduba ma'ana khatibun musulmi in aka ce waye a cikin musulmi mai iya huduba to ana sa thabit in ba ta ba shine mai jahwariyus sautin nan mai sauti mai karfi in yana magana a nan duk nan makota haka ana jin muryarsa saboda karfin sautinsa da fadin sautinsa to irin waɗannan ko in ko yaƙi za a je ana so a ziga mutane to irin su ake sa su yi magana na farko ba buƙatar laspika na biyu ita kanta muryar za ta rigita za ta tsorata wani to shi yasa irin wannan idan aka yi baki din in ana irin wannan nuna iya magana din to aka ga so ya kamata a kawo shine ai wata rana lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da يا أيها الذين آمنوا لا, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون lokacin da aka saukar da wannan ya zauna a gida yana kuka ishi shi tun da sautinsa ko ɗan kaɗan ya faɗa sai ya damu manzo Allah sallallahu saboda sautinsa faɗi ne da shi da girma da haka sai zauna a gida yana kuka shi gaskiya matsala ta faru shine aka ko ina sabit yace ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ba komai shi yazo har yi masa bushara da aljanna haka yana cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna to shine khatibul islami thabit ibn qais ibn shammas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tashi ya ba su amsa shine tashi shi ma ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh yayi hudu basa yayi bayanai yaba sahabbai da cewa mu ne wuzara'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe mu mu zama waziransa mu taimaka masa za mu yaƙi duk wanda ya ce mu yaƙa za mu yi kaza yi maganganu irin wannan ce duk wata kabila da ta juye baya ko za mu bi ta mu ka tattala ta da sauran irin wannan magana mai ƙarfi haka to sai suka sai magana sai suka yi shiru ma'ana kun ga dai a maganar iya hudu ba an fi ƙarfin su kamar yadda za mu zo mu ji abin da ya bayyana ثم قدموا هو أي ثم قدموا شاعرهم sannan sai suka gabatar da mai musu waka mai musu waka shine kun ga azzubrqan ibn badr kun gani wani ya nuna azzubrqan kafin ya musulunta akai waɗannan abubuwa to sai suka gabatar da shi ma azzubrqan shi kuma a cikin banu tamimin shine mawakin su mai iya rera waka da kuma bayyana falaloli da darajojin kabilarsa sa da ziga ta fa'anshada mufakiran shi ma ya rera waƙarsa ta alfahari wadda ya ambaci abubuwa dai da yawa a ciki kuma sannan ya yi kalmominsa bayan ya faɗi waɗannan kalmomi fa'ajabahu sha'irul islam hassan ibn thabit shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a je a kira hassan lokacin ma hassan yana gida baya nan aka yi wannan abu shi ne ya tura aje a kira shi har hassan yake cewa ai yanzu na dawo daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani sabon kiran ne aka ce masa eh ka zo shine da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa waɗannan mutanen ne sun zo da wani mawaƙin su na alfahari muna so ka bashi amsa to shine sai sai to a gaya masa ya maimaita mu ji shi ne hassan ya zauna aka gaya masa shi azubirkan ya maimaita abin da ya faɗa to shi ne take shi ma hassan ibn thabit ibn kun san waƙar haka ake yin ta har yanzu akwai wasu tashoshi na talabijin na wasu ƙasashen laraba suna da irin wannan ana har musabaka a kai musabaka sai shi'iriya wannan har ma akwai inda ƙwararrun mawaƙa sukan zauna irin wannan wannan ya wani baiti na irin waƙoƙi da aka sani na wasu a baya kamar na jahiliya ko kuma na sadrul islam da daular abbasiya daulolin umawiya da abbasiya ai an yi mawaƙa a wannan lokacin to waɗanda aka haddace sai a zauna cikin ɗaliban ilimi ma ana wannan yan masu kula da harkar wannan abin da ya mai musu ma'ana wanda suka mai da hankali da kan wannan abu sukan zauna har ai musabaka wannan ya karanta baiti wannan ya karanta na gaba wannan ya wannan ya na gaba saboda dai mu fakara to wannan akan zo kuma a samu wanda gaba ɗaya waƙar a lokacin zai kire ta zai kirkire ta a lokacin ba saboda ya zauna ya tsara a gida ba sannan ya zo da ita wannan ai ba ƙwarewa ba ce kwarewa shine a yi magana yanzu ka mai da amsa kuma akan irin wannan amsa amodi da wannan abin nan saja'i da mutum ko kafiya yawa saja'i a nasar ne ko kafiya kuma a waka kowanne baiti ya kare da tsari iri guda to kaga wannan ai ba karamin kwarewa bace Hassan ibn Thabit ya bashi amsa ko alal badihati shine ma'anar wannan alal badihati take ba tare da yaje ya tsara ba shi zana ce mutum mai sur'atul badiha in mutum yana da saurin tuno abu kana da saurin tuno abu shine kana da sur'atul badiha to alal badihati ba tare da tsarawa ba take a wurin ya tsara ya faɗi abinda yake so ya faɗa walam ma faragha al khatibani wash-sha'irani yayin da wannan mutum biyu ko hudu kai masu hudu ba su biyu da wani na banu tamim da kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mai waƙe da waɗancan mutane da kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-aqra ibn habis sai al-aqra ibn habis a lokacin kun ga zamu fahimta kamar da wancan malami wani malamin zai mana ta'aliki da zamu zo mu shi al-aqra ibn habis sai yake cewa khatibuhu akhtabu min khatibina a can cewa yi hadha rajul wannan mutumin khatibun nasa ai yafi namu ma'ana mai iya magana tasa yafi namu iya magana wa sha'iruhu ash'aru min sha'irina mawaƙin nasa ma yafi namu shi kun ga al'aqar bin habis yana cikin waɗancan kenan shi ma kafin ya musulunta ne ya musulunta daga baya shi yasa har mun karanta ai sunansa ko cikin wanda shi ma an tura shi karɓar sadaka to wa aswatuhum a'la min aswatina sautin su ma yafi namu sama mm. wa aqwaluhum a'la min aqwalina girman magana da suka faɗa kuma ta fita mu ana ana auna magana da ƙarfin sauti ana auna ta kuma da ƙarfin content ma'ana abin da ta kunsa yauwa to in ka wannan shi yake nufi na biyu abin da ta kunsa din tasu ta fita mu tunda wancan kun ga muna zancen mun gode wa Allah wanda ya bamu kaza da kaza ya bamu dukiya mai abin da muka ga dama da ita wannan ba abin alfahari bane amma wannan kuma yana zancen mun gode ma Allah da ya shiryar da mu ya sanya mu wakilan manzansa ya sanya mu ne masu kaza ai wannan magana ta fi wacce karfi to irin shine abin da yake nufi maganganin ne dai suna nan mai so ya bincika sai ya koma littafan sira ya yace thumma aslamu sannan sai suka musulunta kun gani shikenan su an gama da su sun musulunta fa ajazahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahsana jawaizahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu kyauta kuma ya kyautata sosai wajen kyautar da ya basu aka basu abubuwa na dukiya wa radda alaihim nisa'ahum wa abna'ahum sai mai musu ya basu matansu da 'ya'yansu kun ga shi kenan matan da 'ya'yan suna can ba su bane waɗanda yawa to shine nan yasa alama ta ɗaya a ƙasa yake cewa haka za zakarahu ahlul magazi wannan shine abin da can ƙasa kuna gani sai ahlul magazi abin da suka ambata kenan anna hadhihi sariya kanat fil muharram sanata 90 cewa wannan sariya a wata na bin nan a shekara ta tara a watan muharram aka tura ta yace wa fihi nazarun zahir gaskiya akwai bincike a wannan ma'ana in an ce wa fihi nazar ana nufin abu dai kai mai maganar bai kwanta ma ba ya kamata a sake bincike shine ma'anan wa fihi nazar fa inna siyaqa yace domin jerin maganar siyaqin maganar yush'iru yana nuni bi anna al-aqrab habis lam yakun aslama qablaha kuma yana nuna bai musulunta ba lokacin da ya faɗo nan tun da gashi ya ce khatibuhu aqdabu minna inda ya musulunta ba zai ce khatibuhu ba sai ce khatibuna tunda shi ma yana cikin musulmi ko amma kun ga sai yace wannan mai magana a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasa fi namu mai waka su ma yafi namu ashe kenan shi ba cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba lokacin bai musulunta ba to sai yace lam yakun aslama qablaha wa qad zakaru sun ku ambata anna al-aqrab bin habis huwa alladhi qala hina staradda rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya bani hawazi kuma kun ga mun karanta a baya ai a cikin jama'ar da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a cikin musulmi wane ne yake da niyyar ya mai da mata da 'ya'ya da ya kama na banu kabilan hawazin ai al'aqrab bin habis yana cikin waɗanda suka ce su dai basu yarda ba to idan da lokacin bai musulunta ba ka ga nuna kenan lokacin da aka yi wancan ya musulunta a nan kuma ga wannan kisar da aka yi a wannan shekarar bai musulunta ba shine malamai suka ce la'alla wannan abun ya faru tuntuni kafin wannan lokaci har lokacin da ya musulunta sannan aka kama kabilan hawazin din har aka zo aka ce amir kuma har ya faɗi wancan magana mun gane wannan shine abin da ke nufi fihi nazar cewa akwai buƙatar a sake duba abin da tarihin da yadda abubuwa suka uku yace amma ana wa banu tamimin fala lokacin da ya faɗi wannan kalma yace ni dai da banu tamimin a'a wa hadha yaqtadi islamahu qabla hadhihi as-sariyati wannan yana hukunta cewa lalle ya musulunta kafin wannan sariya sariya ta biyu sariyatu qutba ko a ibnu amir ila hayyin min khaf'am a qutba ibn amir da aka aike shi zuwa wata kabila ta kabilan khaf'am binahiyati tabala eriyar kasar da ake ko bangaren da ake ce ko laddin da ake ce ma tabala bil qurbi min turba kusa da shi ma wurin da ake ce turba fi safar a watan safar sanata 90 a shekara ta tara kharaja qutbatu fi 20 rajulan shi kuma qutba ya fito ya fita ne cikin mutum 20 ala asharati ab'uratin akan raquma guda goma ya taqibunaha suna wato amfani da su wannan ya hau ya sauka wannan ya hau wani ya sauka mun gane shine ma'anar ya taqibunaha idan abun hawa bai ishe ku ba wasu a ƙafa wasu a kan abun hawan to idan an yi tafiya an yi tafiya wanda ya hau kan raƙumin ya huta ya ɗan daɗe sai kuma ya sauka sai wani wanda yake tafiya a ƙafa sai ya hau shi ne ma'anar wannan ya ta ɗibuna saboda rashin yawan rashin isar su raƙuma a fashannan gharata suka kai hari faktatalu italan shadidan aka yaƙi mai tsanani hatta kafural jarha har masu ciwo suka yi yawa ma'ana wanda aka ji ciwo suka yi yawa fil fariqaini jami'an a bangarorin guda biyu baki daya wa qutila qutbatu anan aka kashe shi shugaban wannan tawaga ma'aman qutila a cikin waɗanda aka kashe din wa saqal muslimun sauran musulmin kuma suka yaki sosai har suka ci nasara har suka koro anna'am dabbobi wan nisa da kuma mata wa sha dabbobin wancan manya ana nufin raƙuma wa sha da kuma awaki da tumaki ilal madinati suka koro su zuwa madina an ci nasara kenan an samu ganima na uku sariyatu dhahak bin sufyan al-kilabi ila bani kilab shi kuma nan an tura shi zuwa bani kilab fi rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal sanata 90 shi ma a shekara ta tara bu'ithat hadhihi sariyatu ila bani kilab an aika wannan sariya zuwa bani kilab lida'watihim ila al-islam dan kiran su zuwa ga musulunci fa abau suka ki wa qatalu har suka yi yaki فهزمهم المسلمون المسلمين سكا رنجايس سكا فكر فنسو أكا جمع دسو وقتلوا كو وقتلوا منهم رجلا كما سكا كشي متين دا دا سو تهدو سرية القمة ابن مجزر المدلجي إلى سوائل جدة شكما نن القمة ابن مجزر المدلجي شكما أكا تولا شزوا غابر روان جدة mun taɓa magana ko sunan jidda ana cewa jidda ana cewa judda tsohon sunan shine judda da bamma shi mana haka ya rubuta mana ko fi shahar rabi'in al-akhir a watan rabi'in al-akhir sanata 90 fi 300 shi kuma cikin mutum 300 aka tura su ba'athahum ila rijalin min al-habashati shi kuma an tura shi ne zuwa wasu mutane daga mutanen habasha kanu qad ijtama'u bil qurb min sawahil jidda su kuma sun tattara ne sun hadu a kusa da gabar ruwan jidda lilqiyami bi amalil qarsanati dan su yi wato ayyukan fashi da makami na ruwa shi ake ce makarsana mun wannan kalmar mun wuce ta a baya ko hmm? ko kuma da yawa mun yi a baya fashi da makami in a cikin ruwa ake sunansa alqarsana yawa shi ne ake ce ma alqarasina masu harkar fashi a cikin ruwa pirates ko yau za mu gansu ana ta labarin su a kwanaki a somaliya yan shekarun baya domin kun san shi abin mun san idan ka dubi map din afirka ai akwai inda ake cewa alqarnul ifriqi da african horn kahon afirka saboda in ka kalli map din afirka kaman kahoyi daga wannan a east africa nan ne east africa to a wannan gurin ai akwai ruwa da ya wuce ruwan nan mafi yawa duk mutanen da suke yanzu duk kasashen da suke da mai din nan kasashen golf musamman kasashen saudi arabia su kuwait ina ne man su sai ya bi ta jikin yaman ya bi ta area somalia ta bangaren ruwa to kaga in ana wannan abun to ba zancen zaman lafiyan wani mai ya tafi ko wasu kaya su zo daga kasashen turai duk ba wata hanya da ake bi a kawo kayayyaki sai wannan wuri ke sa suka tada hankalin jama'a a lokacin da ake waɗannan al'amura din to wannan dai wani zance ne na zamanin yanzu ko zancen da kuma muke yi to waɗannan mutane suka taru a ruwan ruwan jidda domin su yi piracy su yi wannan abin nan fashi da makami na wato ruwa duk da ahli makka don su yi wannan abu ga mutanen makka fa khada alqamatu albahra sai alqama ibn mujazzir almudliji ya kutsa cikin teku hatta taha ila jaziratin har ya kai zuwa wata jazira mun san jazira ko ko ba san jazira ba in an ce jazira me ake nufi a ba yanki ba wani ɓangaren ƙasa da ke cikin ruwa mun gane tsibiri da ake cewa tsibiri shine jazira shine ake ce ma island ko idan ya to amma ana cewa island in ya zama ba shi da wato wani ɓangare nasa bai taɓa gabar ƙasa ba shine ake ce ma island idan kuma wani bangare mafi yawa a cikin ruwa amma akwai wani ziri da ya haɗu da ƙasa ana ce masa peninsula mun fahimci wannan yawa ma'ana idan haka yake duk ruwa ne kewaye shi kwata-kwata shine island to shi ake ce masa jazira idan ko wani bangare nasa tsakiyar yana tar ruwa amma akwai gefensa da ya jonu da ƙasa shine peninsula shi yasa ake cewa arabian peninsula domin akwai inda ƙasa yake haɗu da ita ba duka ne gaba ɗaya suke zagaye da ruwa فخاض ألقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة فلما سمعوا بمسير المسلمين يعني عند سكة جلا بارن musulmi suna tahowa ilaihim zuwa gare su harabu sai suka gudu wannan ya ɗauko daga fathul bari sariya ta biyar ita ce sariyatu ali bin abi talibin sariyar abu ali bin abi talib to a to an haka ne zai mu tsaya tana da tsawo wannan sariyar ta ali bin abi talib minti biyar ba zai ishe ta ba kuma sana ko su abubuwan da suka shafi musuluntar adi ibn hatim duk ya kawo mana shi a nan daga to sai mu tsaya nan a darasin mu na gaba sai mu tashi kan wannan sariya ta biyar din kamar da malamin ya ambata mana muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kara taimakon musulunci da ɗaukaka shi Allah kara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah kawo mana ƙarshen tashin hankula Allah sa su zama mana tarihi ya wuce Allah subhanahu ta'ala muke roƙo biya wa kowa daga cikin mu bukatunsa na alheri wanda suka rasu Allah ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda ke cikin wata damuwa kowace iri muna roƙon Allah madauki ya yayi masa damuwarsa Allah taimake mu kan tarbiyyar matan mu da ƴaƴan mu Allah haɗa zukatan mu tare da su dukkan abin da za a samu na da'a ga Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu akan sa har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah sa mu cika da la ilaha illallah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik